إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya na a ƙara shi dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta asabar yau muna bakwai ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekarar 1447 wanda yake daidai da 25 ga watan a watan hudu shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasinmu na uku a cikin karatunmu na littafin la ilaha illallah ma'anaha shuruɗuha nawaqiduha wa fada'iluha na babban malami fadilatu sheikh abu abdullah muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullah ta'ala daga wannan majalisi mai albarka a nan masallacin juma'a na tunawa da marigayi alhaji dan malam da ke nan kan titin jos a nan cikin garin bauchi jihar bauchi a darasinmu na baya mun karanta mukaddima da malam yayi kuma yau insha Allah ta'ala za mu tashi kai tsaye daga farkon littafin a farko malam ya kawo inna alhamdulillahi zuwa ƙarshe kuma ya in ba ku manta ba darasinmu na farko da muka yi mun fassara wannan hudubatul haja da ayoyin da suke biye da ita don haka ba bukatuwar sai mun sake maimaita wannan fassarar kai tsaye za mu tashi daga faɗin malam inda ya ce amma ba'adu malam ya ce bayan haka fa'awwalu ma yajibu alal ibadi abu na farko da ya zama wajibi akan bayi gaba ɗaya ma'arifatul amri alladhi khalaqahumullah la abu na farko da ya zama dole akan kowane bawa shine ya san manufar da ta sa Allah ya halice shi wannan wajibi ne akan kowa ya san menene dalilin da ya sa Allah ya halice shi sannan kuma dole ne akan shi ya koyi ilimin da zai taimaka mishi wajen sauke wannan manufar da ta sa Allah ya halice shi ita manufar dole sai an santa yaya za a cimma wannan manufar shi ma dole sai an sani dole sai an koya dole sai an ilimi wallahu musta'an yace wa akhadha alaihimul mithaqa bihi dole ne mutum bawa ya san abinda Allah yayi alkawari da shi akai na cewa zai bauta masa shi kadai wa arsala bihi rusulahu ilaihim dole ne dukkan bayi su san wannan dalilin da yasa Allah ya aiko musu dukkanin manzannin da ya aiko wa anzala bihi kutubahu alaihim dole kuma su san dalilin da yasa Allah ya saukar da dukkan littattafan da ya saukar wali ajalihi khuliqatid dunya wal akhirah saboda wannan ne aka halicci duniya da lahira don a bauta ma Allah manufar halittar duniya a bauta ma Allah a duniya manufar halittar lahira a saka ma waɗanda suka bauta ma Allah da kyakkyawan sakamako a saka ma waɗanda suka ki bautan Allah da mummunan sakamako wannan ita ce manufar halittar duniya da lahira eh kasan wasu zaka ji mutum yana cewa wai in an yi duniya da lahira dan annabi kuma yana ganin girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce in an yi duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne babu inda Allah ya taba cewa ya duniya da lahira dan manzon Allah babu inda aka taba ka ba inda Qur'ani ya faɗa ka babu kuma inda manzon Allah da kansa ya ce an yi duniya da lahira don shi babu wannan don da ya ce ma an yi duniya da lahira don manzan Allah molan kace ya yi magana da ita babu hujja ba dalili Allah ya yi duniya ne don a bauta masa ya yi lahira ne don ya saka ma waɗanda suka bauta masa da kyakkyawan sakamako ya saka ma waɗanda suka ƙi bauta masa da mummunan sakamako wannan ita ce manufar halittar duniya ita ce kuma manufar halittar lahira Allah ya samu dace waljannatu wan nar sannan dalilin da yasa Allah ya halicci aljanna ya halicci wuta kenan Allah ya yi aljanna ne don waɗanda suka cika wannan manufar da ta sa Allah ya halicce su manufar bautan Allah shi kadai ya kuma yi wuta saboda ya azabtar da waɗanda suka ƙi su cika wannan manufar wa bihi haqqatil haqqa sannan da sanadiyar wannan manufar ne mai tabbatuwa za ta tabbata ‘yar keke da keke za ta tabbata ran tashin alkiyama wa waƙa'atil waƙi'a sanadiyar wannan mai aukuwa za ta auku ita ce tashin alkiyama eh ita ce waqa'atil waqi'a idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'a kaga duk wannan sifar alkiyama ce Allah ya ce in mai aukuwa ta auku to ranan ba mai karyatawa duk masu cewa ƙarya ne tashin alkiyaman nan idan suka ga alkiyaman kiri da muzu daga ranan ba sauran karyatawa dole kowa ya sallama dole kowa ya yarda dole kowa ya amince cewa ashe da gaske ne da aka ce za a yi tashin alkiyama ashe da gaske ne ga nan alkiyaman ta zo Allah ya ce khafidatun rafi'a ita alkiyama in aka tada ita akwai wanda da a duniya babba ne shi to an je lahira kuma sai ya kasa akwai wanda a duniya karami ne shi in an je lahira sai ya sama shine khafibatun alkiyama tana sauko da wasu daga sama rafi'a tana daga wasu sama wani a duniya babba ne shi amma a wajen Allah wulakantacce ne shi wani kuma a wajen Allah babba ne shi amma a duniya wulakantacce ne ba sani ba ai tun anan duniya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa akwai wadda za ka iya ganin shi ash'asa akbar ya yi ƙura kansa duk ya yi datti ya yi ƙura ba guga ba wanka ba wanki gashi kaca-kaca in ka gan shi annabi ya ce madafu'in bil abuwa idan ya zo ƙofofi ma ture shi ake ana kai me ya kawo ka nan wajen ana tunkule shi duk inda ya je ture shi ake yi ana ganin bai kamata ka zauna a nan ba saboda nan ba ajin irin sa an ka bane amma manzo Allah ya ce law aqsama ala Allah da zai ci alwashi da Allah ya ce ina ce din ku wulakanta to wallahi sai ka yi ƙasa matsayi ne zaka wulakanta ni ko to wallahi sai ka sauka daraja ce kake da ta sa ka wulakanta ni wallahi sai ka wulakanta annabi ya ce in yayi wannan rantsuwan la'abarrahu Allah zai barrantar da rantsuwansa mana saboda darajarsa da kimansa a wajen Allah ya kai in ya ce wallahi kaza sai ya faru Allah dan ya karrama shi sai ya fara da wannan abu eh saboda ka za ka iya ganin wani mutum ka sha ido wulakantacce amma a wajen Allah babba ne shi daga duk wanda aka shi a mutunta shi a karrama shi a darajanta shi to hakan ba zai tabbata na gaskiya da gaskiya ba ma sai an je alkiyama ran da aka busa ƙaho akwai yan wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu abinda ba su taba tsammani ba za su gani daga Allah wani zai samu daraja da matsayin da bai taba tsammani ba a lahira zai samu wani kuma irin wulakanci da azaban da za a yi mishi bai taba tsammanin irin wannan ba eh kamar dan wuta ne kaga Allah ya tijera mana irin azaban da za shi sai ce daga cikin kuma abin da za a gaya ma dan wuta ana zuk innaka antal azizul karim ai ana jibgansa ana zuk ana sha azaba innaka antal azizul karim ai kune yalla boy ai yana karban jibga mala'iku kuma suna ranka shi dade ai kaga ai wannan kirarin ya fi azaban bacin rai kamar ka fito ne da safe ka samu mutum sai hamma yake yi bayi da na karyawa kawai ka ce a ƙasar nan da kai sai dangote ai daga gani ya san isgilanci kake masa to kaga wannan isgilancin masu ya hukata masa rai akan me akan yawan da yake ciki to kaga irin azabin da za a yi ma ɗan wuta kenan wallahu musta'an Allah ya tsare mu daga azaba wa fi sha'nihi tunsabul mawazin malam yace saboda sha'anin wannan kalmar wannan manufar da ta sa Allah ya halicci duniya dalilin da yasa da a kakkafa ma'aunai da za a auna ayyukan bayi kenan wata taɓayaru suhuf sannan kuma littattafai za a watsa su kowa ya kama nashi wa fihi takunu shaqawatu was sa'ada sanadiyar wannan wasu suke zama rabautattu wasu kuma suke zama tababbu wa ala hasabihi tuqassamul anwar sannan an je lahira gwargwadon tauhidinka gwargwadon haskenka gwargwadon tauhidinka gwargwadon haskenka gwargwadon yadda ka dulmiya a shirka gwargwadon yadda za ka tashi a cikin duhu ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Allah ya ce duk wanda Allah bai sa mishi haske ba to ba inda zai samu haske eh haka tsarin yake a duniya haka tsarin yake a lahira in dai har Allah bai nufin ya haskaka ka ba wallahi ba wanda ya sai haskaka duk abin da zaka yi da faɗi tashin da zaka yi da kai komon da zaka yi da duk content creation din da zaka yi da duk abin da zaka yi dan ka haskaku wallahi in Allah bai haska ka ba ba wanda isa ya haska ka kai ma baka isa kai makanka ba sai dai duk ka gama duk ka gama ka hakura wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur in Allah ya so ya wulakanta ka kuma wallahi duk duniya ba wanda isa ya daga ka ومن يهين الله فما له من مكرم duk wanda Allah ya kaskantar da shi Allah ya ce wallahi ba wanda ya sai daga shi in kaga ka daukaka Allah ne ya daga ka in Allah ya nufin ya dukufar da kai duk faɗi tashin ka duk kai komanka duk gatanka wallahi sai kawo da kanta duk gatanka to kana da wani gata ne dama da ya wuce Allah ai akwai wanda nake ganin shi a social media yana cewa wai a hakan wai shi yana koyar da tauhidi ne wai sai ce wai sanda ka rasa kowa ka kama Allah na ce ko ai ka saba hanya ai shi Allah tunkan a rasa kowa ake kama shi kana da kowa baka da Allah ka ai kowa kowan banza ne ai ai ba sai an rasa kowa ake kana da kowan ka kama Allah kuma ba sai an rasa kowa ake kama Allah ba in ka rasa Allah ka ai ka rasa komai ka rasa kowa ka tara kowa ka tara komai amma ka rasa Allah to me kai ya zama aikin banza Allah ka samu wani lafiya wa qad akhbarana Allah ta'ala annahu ma khalaqana illa li ibadatihi malam yace kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa ba komai yasa ya halicce mu ba sai dan mu bauta masa wal ibadatu ita ko bautan nan hiyas mun jami'un suna ne wanda yake matattari ne da ya tattara li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda suna ne da ya kunshi duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi min al aqwali na maganganu wal a'mali da ayyuka az-zahirati wal batina na fili da na koyi wa aslul ibadati wa qiwamuha alladhi la qiwama laha bidunihi huwa at-tauhid alladhi ursilat bihi rusul malam yace tushen ibada da ginshikin ibada wanda in babu shi addini baya tsayuwa ibada ba ta tsayuwa shine ta Allah da bauta wanda da shi Allah ya aiko dukkan manzanni wa unzilat bihil kutub duk wani littafin da Allah ya saukar a duniyar nan akwai maganar tauhidi a ciki wa min ajlihi umira bil jihad in ka ji musulunci ya ce aje ayi jihadi to ba komai ya jawo jihadin nan ba in ba la ilaha illallah ba wa furida ala kulli fardin min al afrad sannan ita la ilaha illallah an wajabta ma kowa ɗaiɗai kun kowa wani baya wadatar ma wani dan wani yayi bai wadatar ma wani ba wali ajali khuliqatid dunya wal akhirah sanadiyar wannan Allah ya halicci duniya ya halicci lahira wal jannatu wan nar Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna wal jami'u lahu kalimatun khafifatun nafs malam yace abinda zai tattara duka waɗannan bautan Allah shi kadai din da manufan da ta sa Allah ya aiko manzanni ya saukar da littattafai malam yace wata kalma ce wacce a baki ba ta da wahalan kultawa wasi'atul ma'ana amma tana da faffadar ma'ana jalilatul qadr tana da girma da matsayi sosai wa hiya la ilaha illallah wannan kalmar ita ce kalmar shahada kalmar la ilaha illallah kaga baki ai ba ta da wahalan faɗi wajen fassara fa tana da faffadar ma'ana sannan kuma kalma ce mai daraja kalma ce mai girma kalma ce mai matsayi malam ya ce ta ce kalimatu shahada kalman shahada wanda da ita duk wanda zai musulunta to zai musulunta ne da wannan kalma wa miftahu dari sa'ada ita ce mabudin gidan hutu shi ne gidan aljanna gidan aljanna ai la ilaha illallah ka shine mabudin ka fa hiya aslu dini wa asasuhu ita wannan kalmar ita ce tushen addini ita ce ginshikin addini wa ra'su amri ita ce kan al'amari wa saqu shajaratihi jijiyan bishiyan na musulunci na addini ita ce la ilaha illallah ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه sannan ita kalman shahada ita ce wato fila da ta rike ginin filan da ta rike ginshikin da ya rike ginin wa baqiyatul arkani wal fara'id mutafarri'atun anha malam yace duk sauran rukunnan musulunci da duk abubuwan da Allah ya fallanta duka rassa ne la ilaha illallah branches ne la ilaha illallah eh asalin head office din musulunci shine la ilaha illallah amma duk wani abun da ka sani na musulunci farillai mustahabbai rukunai sunan duka branches ne su rassa ne amma asalin jijiyan shine la ilaha illallah mutasha'ibatun anha an tsatsago su ne daga la ilaha illallah mukammilatun laha suna cika la ilaha illallah ne kaga sallah da azumi da zakka da aikin hajji da sada zumunci da biyayya ma iyaye da duk abin da Allah ya ce a yi an ce ka yi ne don su tare la ilaha illallah ta tsaya amma ita la ilaha illallah ita ce asali ita ce tushe ita la ilaha illallah ita ce asali kamar yanzu misali a ce maka ginin masallacin nan wayannan filolin su ne suka rike sama to in aka yaye sama aka yi zallan filolin mai amfani filolin kaga ba su da amfani saboda ka su wa'annan la ilaha illallah ita la ilaha illallah ita ce asalin ginin ita ce tushen ginin su kuma waɗannan an yi su ne kamar ka ce su ne fenti da ado da fanka da waye da aka saka a cikin ginin amma asalin ginin shine la ilaha illallah Allah ya sa muna fahimta muqayyadatun bil tizami ma'anaha wal amali bi muqtabahu sannan ita wannan kalma ta la ilaha illallah an kayyade ta dole mutum ya lizinci ma'anar la ilaha illallah da kuma aiki da abinda ma'anar ya kunsa wa hadha al amr alladhi khalaqahumullahu li ajalihi malam yace wannan dalilin da yasa Allah ya halicci mutane bayyanahu Allah subhanahu fi qawli Allah madaukakin sarki ya bayyana shi a cikin fadin sa da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta dalilin da yasa Allah ya halicci dan adam ya halicci aljani Allah ya ce manufar guda daya ita ce su bauta min ni kadai su kadai ta inda bauta yace wa qad aujaba Allahu 'ala al-mukallafi shahadata an la ilaha illa Allah kuma haƙiƙa Allah ya wajabta ma dukkanin mukallafi duk wani baligi dole ne ya shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wal amala biha dole ne yayi aiki da ita qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik Allah ya ce ka sani cewa yadda lamarin yake shine babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sannan kuma ka nemi ka roki Allah gafaran zunubanka ka roki Allah ya gafarta maka zunubanka wa kullu rasulin khataba qaumahu malam yace duk wani manzon da ya tashi yi ma mutanensa magana awwala ma khatabahum bi qawlihi abu na farko da yake fara fada musu shine ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bauta koma bayan Allah duk wani manzon da Allah ya aiko shi to kafin ya ce wa mutanensa ga wani abu na ibada ku yi sai ya fara gaya musu ku bauta ma Allah shi kadai sai ya fara gaya mu mutane cewa Allah shi ne kadai abin bauta wa bin nafi wal isbati fil kalimati tayyiba malam yace kuma ta sanadiyar kore bauta ga duk wani wanda ba Allah ba da kuma tabbatar da bautan ma Allah shi kadai dake cikin wannan kalma mai tsafta mai daɗi kalmar la ilaha illallah ba'atha Allahu rusul sanadiyar da yasa Allah ya aiko manzanni kenan wa hiya awwalu da'awatihim li aqwamihi malam yace kuma duk mutanen duk manzan da ya je wajen mutanensa to abu na farko da yake fara kiransu zuwa gare shi kenan Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah ya ce hakika mun aika ma kowace al'umma da manzo muka ce ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci bautar dagutu ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci bautar duk wani abin da ba Allah ba wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ya ce ba wani manzo da muka taba aikawa gabaninka face sai mun mishi wahayi cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni Allah ne kadai na haka ku bauta mun ne kadai duk manzon da Allah ya aika to sai manzon nan ya faɗa wa mutane cewa Allah ya ce in faɗa muku ba abin bauta in ba shi ba wannan yasa jama'a lokacin da Allah ya yi umarni aka yi isra'i da mi'iraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da shi ma mi'irajin dan kalakato ya ce bai da shi ba saboda wani zuwa cikin qur'ani ba eh ya yarda da isra'i amma bai yarda da mi'iraji ba ya yarda an yi tafiyar dare da manzo Allah tunda Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir ya yarda an yi tafiyar dare cikin dare an dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga masjid al-haram zuwa baitul maqdis amma bai yarda manzo Allah ya je saman bakwai ba saboda wayan nan bai zuwa qur'ani ba eh bai da mi'raji ba Allah ya kyauta saboda haka lokacin da Allah ya sa aka yi mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya tara masa annabawa da manzanni ya yi musu sallah ya musu limancin sallah shi yasa ake ce da shi imamul mursali shine limamin manzannin ya ja su sallah bayan ya gama sai Allah ya ce da shi was'al man arsalna min qablika min rusulina Allah sai ce ga manzannin da muka aiko gabanin ka nan ga su mun tara maka su a gabanka juya ka tambaye su aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu akwai wani manzo da muka taba yadda cewa mutanensa su bauta mu wani abin bauta koma bayan Allah akwai wani manzon da Allah ya taɓa bawa mutanensa dama cewa su za su iya bautan wani wanda ba Allah ba amsar ita ce babu ba wata al'umman da Allah ya taɓa yalje musu cewa ku bauta ma wani in ba Allah ba duk al'umman da Allah ya tayar a duniya to haƙƙin bauta a wannan al'ummar haƙƙin Allah ne shi kaɗai ba wanda yake da haƙƙin a bauta shi in ba Allah ba saboda haka duk wani manzon da Allah ya aiko to abu na farko da ake fara karantar da mutane shine a koya musu tauhidi mutane su gane cewa Allah shine kare abin bauta ka san yanzu ne zaka ga mutane ana wa'azi akan tauhidi sai ka ji mutum ya ce wai ba koya wa mutane tsarki ba ba koya wa mutane sallah ba an zo ana tawar wa'azi akan tauhidi mutane ba su iya sallah ba ba su iya kaza ba su iya kaza ba to ai sallar ka sallar banza ce in baka yi tauhidi ba duk sallar da kai sallar banza kai in baka yi tauhidi ba mutane ba su iya tsarki ba ga asalin tsarkin da mutane ba su iya ba ba su tsarkake Allah ba mutane ba su da tsarkin zuciya to ai asalin tsarkin da mutane ba su iya ba kenan ai kuma dama karantarwa ana farawa ne da al'ahammu qabla al-muhim gabanin mai muhimmanci to akan fara gabatar da mafi muhimmanci mafi muhimmancin nan kuma shine tauhidi duk wani abun da ba tauhidi ba kuma komai muhimmancin sa sunan shi mai muhimmanci amma tauhidi ya fi komai muhimmanci tauhidi ya fi komai muhimmanci bauta ma Allah shi kaɗai wannan kuma shine iya tsiranka kuma wallahi idan ka ji ana cika bauta ma Allah shi kaɗai ko so ake a raba ka da wahala na'am in ka ji ana ce ka bauta ma Allah shi kadai to ana son ne a taimake ka a raba ka da wahala din ka rike wani Allah za ka sha wahalan banza ne in ka kama wani Allah to wahala za ka sha kuma in kana so ka tsira duniya da lahira wallahi wannan tsiran ba za ta samu gare ka ba har sai ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba shi kaɗai sai ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba shi kayansa shi kaɗai duk wannan kujeran Allah na abauta masa shi kaɗai ɗin ba wanda zai zauna ta masa daidai kowaye shi duk wanda aka ɗaura shi a kai ba zai yi sitin wannan matsayin ba kowaye shi kowaye shi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ba abauta wa mala'ika ba abauta wa manzanni ballanta na kuma sauran mutane balle sauran aljanu da dodanni Allah shi kada ake bauta mishi kuma idan ka ɗauki masu aƙidar bautan wani Allah za ga wahala suke sha yanzu kuna ganin kwanaki ana haska wasu 'yan ƙasar indiya suna kuka wai abin bautansu ya mutu mutane ne suke kuka abin bautansu ya mutu amma jama'a me yasa ba za mu yi tadabburi a kisar annabi ibrahim ba annabi ibrahim kafin allah ya bashi shiriya zuciyarsa ta nuna masa duk waɗannan ababen bautan da ake bauta musu ƙarya ne ba su suka halice shi ba yana fafutukan neman ubangijinsa Allah ya ce wata dan ya fito kawai falamma janna alaihi lailu ra'a kaukab da ya ga dare dare yayi ko sai ga tauraro qala hadha rabbi sai ce ga ubangiji na nan falamma afala lokacin da tauraron nan ya bushe gari ya waye taurare ya bace kai qala la uhibbul afilin yace kai na ba zai yi in kama Allah mai bacewa ba duk Allah da za a ce wani bangare ne na dare ake samun shi amma gari ya waye babu Allah to wace aka ke da yaushe kake fita kasuwa da yaushe kake zuwa fafutuka da yaushe kake to kuma aka ce Allah kan kuma lokacin da kake kasuwan shi yana bacci to wai zai baka sa'a sanda kake yawo kana hawa mashin kana hawa mota Allah da zai tsare ka akan abun hawan shi kuma Allah yana bacci to waye zai tsare ka yasa ya ce la uhibbu lafilin ina Allah ne bacewa kai ba dai ba Allah ya ce falamma ra al-qamara bazighan qala hadha rabbi da ya ga wata ta fito sai ce to ga ubangiji da nan falamma afala san da wata ta bace qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dhalin yace duk yanda aka yi ba ina da ubangiji in kuma ubangiji na bai shiryar da ni ya nuna min kanshi ba to fa zan kasance tare da batattun mutane ni ma zan bace Allah ce walan mara ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi ina zaune kawai sai ga rana ta fito sai ce yawa ga ubangiji na hadha akbar in kun lura ma ga ya fi girma falamma afalat sanda rana ta bace qala ya qaumi inni bari'un mimma tushriku yace ya ku mutane na na barlanta daga duk abin da kuke mashirka dole dai akwai wanda ya halicci duniya sama da ƙasan nan to inni wajjahatu wajhiya lillazi faqara samawati wal arda hanifa Allah da ya sama da ƙasa na mika masa kaina na sallama masa eh wa ma ana min mushriki nace ba na taba yin shirka to shi yasa ai Allah da kansa yace mana wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut Allah ya ce wanda zaka rike a matsayin abun dogaro shine rayayyen nan da baya mutuwa rayayye da baya mutuwa jama'a ku gaya mun duk duniya waye isa ya dauki wannan sifar in ba Allah ba waye isa a ce rayayyen da baya mutuwa ya ce gashi waye duk kafircinsa kuwa da taurin kansa ya san siffan alhayyul ladhi la yamutu wallahi ba nashi bane kowa ya san ya san ba nashi bane tunda har Allah ya ce ma annabi innaka mayyitun Allah ya ce ma annabi kai ne mutuwa ne kaga ashe siffan alhayyul ladhi la yamutu ba siffan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to ballantana kuma wa innahum mayyitun balle sauran mutane su kuma saboda ka Allah ya ce in za ka dogara to ka dogara ga Allah rayayyen nan da baya mutuwa kuma wallahi in ka rike Allah in ka kama Allah wallahi ka huta duk wanda ka rike ba Allah ba kuma wahala da ka rike ta ka rike wahala ne Allah ya ce lahu da'awatul haq roƙo na gaskiya Allah ya ce yana wajen Allah ma'ana ka roƙa a biya maka bukata Allah ya ce ba mu iyawa in ba ni ba sai ce walladina yad'una min dunihi waɗanda mutane suke kira koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in Allah ya ce ba za su iya amsa musu da komai ba Allah ya ce in akwai abin da wani Allah zai iya yi maka illa ka ba su ka faihi ilal ma Allah ce kamar mutum ne kishin ruwa ya ɗebo shi sai ya zo ya tsaya a bakin rijiya sai yana miƙa ma ruwa hannu ya ce yana ce ma ruwan ya taso li ya bulu gafa wai ya taso daga rijiya ya zai shiga bakinsa Allah ya ce to in ka rike wani Allah to roƙon da kake yi bai wuce wanda ya zo bakin rijiya yana kiran ruwa wai ruwa ya zai shiga bakinsa ba Allah ya da kansa ya ce a'a wa ba huwa bi balighi Allah ya ce ruwa ba zai shiga bakin ka ba gafarta malam ka nemo guga ka ja ruwa ka ɗebo kofi ka sha ruwa ya bayanin gaskiya kenan ai eh saboda ka indai ka rike wani Allah to za ka sha wahala amma in kana so ka zauna lafiya wallahi ka kama Allah shi kadai illa iyaka manzo Allah ya nuna mana laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yu'ir kabirana ka'idar musulunci ana girmama babba ana mutunta na sama amma ba a wuce da shi matsayinsa kuma duk matsayin da zaka kai wani wanda yake sama wallahi kiyaye kai shi matsayin Allah ki yayi kai shi matsayin Allah Allah ya samu dace yace wa min ajli wa min ajli hadhihi al-kalima khalaqa Allahu al-jinna wal ins sanadiyar wannan kalman ta bautan Allah shi kadai kalmar la ilaha illallah dalilin da yasa Allah ya halicci aljanu da mutane kenan wa min ajli hadhihi al-kalima khalaqa Allahu as-samawati wal ard dalilin da yasa Allah ya halicci sammai da kasai shine saboda tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illallah wa min ajli haftaraqa an-nasu ila fariqain ita wannan kalmar ita ce ta raba mutane zuwa gida biyu fariqin fil jannati wa fariqin fis sa'ir asalin ayan fariqun fil jannati ne wa fariqun fis sa'ir amma malam ya iktibasi ne yace min ajli haftarqan nasu ila fariqain kaga fariqain majrul wannan kuma fariqin fil jannati wa fariqin fis sa'ir shi ma zai zama majruri saboda yana bin bayan fariqain wannan shi yasa zama fariqin maimakon fariqun da ayan ta zo da shi saboda haka dalilin da yasa mutane suka rabu gida biyu kenan wani ya yi wuta wani ya yi ɗan aljanna badal na fariƙai ne kenan wani ɗan wuta wani ɗan aljanna don na gan shi a wuta ya dawwama a wuta to la ila illallahu ce ya watsi da ita ta dawwamar da shi a wuta duk wanda ka gan shi kai tsaye daga busa ƙaho ya tafi aljanna to ba komai kai shi aljanna kai tsaye ba sai la ilaha illallah duk wanda ka ga an sa shi a wuta an fito da shi to la ilaha illallahu ce ta fito da shi la ilaha illallahu ce ta fito da shi wa kalimatu la ilaha illallah hiya kalimatul ikhlas malam yace kalmar la ilaha illallah ita ce kalman ikhlas kalimatul ikhlas kalma mai ta tsarkakewa li'annaha tanfi shirka billahi azza wa jalla saboda tana kore yi ma Allah shirka da tarayya wa tuthbitul ibadata lahu wahdahu subhanahu sannan tana tabbatar masa da bauta shi kadai madaukakin sarki fahiya kalimatul ikhlas wannan ita ce kalimatul ikhlas ikhlasul tauhid kalmar tsarkake tauhidi wa ikhlasul ibada da tsarkake ibada ma Allah wa tajannubi shirki billahi ta'ala da kuma nisanta da yi ma Allah madaukakin sarki shirka wa hiya kalimatul taqwa ita ce kalimatul taqwa kalmar da ke sanya maka tsoron Allah ko kuma kalmar da za ta zama shamaki tsakaninka da wuta kama kala jalla wa ala kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa id ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliyya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli shay'in alima Allah ya ce ka tuna lokacin da kafirai suka sanya kabilanci irin na jahiliya a cikin zukatansu Allah sai ya saukar da nutsuwansa akan manzansa da muminai sannan ya lazimta musu kalimatu taqawa ita ce la ilaha illallah wa kanu ahqqa biha wa ahliha da masu suka fi cancanta da ita kuma su ne ma abutanta wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah masani ne game da komai malam ya ce wa kalimatu taqwa hiya la ilaha illallah ita wannan kalimatu taqwa din kalman da za ta raba ka ta sa maka shamaki tsakaninka da wuta ita ce kalmar la ilaha illallah wa hiya al-urwatu al-wuthqa ita ce igiya mai karfi qala ta'ala Allah ya ce faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alim Allah madaukakin sarki ce faman yakfur bi taghuti duk wanda ya kafirce ma dagutu wa yu'min billah yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati wuqa haqiqa yayi riko da igiya mai karfi lan fi sama da ha wacce ba ta tsinkewa ba ta yankewa wallahu sami'un alim Allah mai ji ne Allah mai ilimi ne وهو العهد الذي ذكر الله تعالى في قوله wannan shine alƙawarin da Allah ya faɗi ya ambata a cikin faɗinsa da ya ce la yamliku na shafa'a illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda Allah ya ce ba wanda zai mallaki ceto ran tashin kiyama a cece shi ceto ya yi mishi amfani sai wanda ya rike alkawari a wajen Allah mai rahama wannan alkawarin malamai suka ce shine kalmar la ilaha illallah in kaga an cece ka ran alkiyama ceton ya amfane ka to kada bi la ilaha illallah amma wallahi in ka je lahira da shirka duk gatan ka sai ka tafi ta eh ka tafi lahira da shirka duk gatan ka wallahi sai ka tafi ta wannan kuma ita ce ya magana gaskiya kuma ita ce ayan qur'ani innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar ka san aka daga wasu cikin musulmai wai suna cewa wai in mutum ya mutu akan addinin yahudanci ko kiristanci wai kada a ce shi dan wuta ne wai mai yiwuwa wai wani ce maka wai akwai kiristan da zai mutu a kiristanci kuma ya shiga aljanna to inda gaske ne kai maka yi ridda mana ba shi kenan ba tunda ka yadda kirista na iya shiga aljanna kai ridda mana dama musuluncin me yasa kake musuluncin me kake nema ba aljanna ba to ka yadda a kiristanci ma ana samun aljanna kai ma sai kai ridda sai kai ridda ai zaman ka a musuluncin da ka kika yi da ka kika bar musuluncin ya nuna kai ma ka san ƙarya kake yi mutum ya mutu a kiristanci kuma ka ce zai shiga aljanna wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne eh in har wani na iya mutuwa a kafirci kuma ya shiga aljanna to misa Allah zai turo manzanni me amfanin turo manzan da aka yi sai a bar kowa ya addinin sa sai an busa ko kowa ya wuce aljanna eh ba amfanin hisabi kenan kuma ka san dai rayuwar duniyar nan gabata malam in aka ce ba lahira to ba kwai tsiya in aka ce ba lahira ba hisabi ba akwai matsala da a kwari mutane da yawa daga ci wanda za a fi kwara akwai mu talakawan najeriya a ce kawai daga wannan rayuwa an gama ha wallahi muka an sha da mu an sha da mu eh Allah ya ji kamar Allah Ahmad Tijani Gurdun ba da ya mutu ba yace kai daga ganin yadda ake rayuwa a Najeriya kadai ya isa nuna maka akwai lahira zallan na rayuwar Najeriya kadai ta isa ta nuna maka akwai wata rayuwa bayan wannan eh ta ji a sake karanto bayanin tun daga farko Allah ya samu dace kaga to yanzu a ce mutum ya dage akan bautan Allah shi kadai wani yana bautan Allah uku wannan bautan komai Allah wannan bautan dodanni wani yana bautan aljanu wani yana bautan babu shi ma babun abun bauta ne a wajen wani duk bai san me yake bauta ma ba kaga yana bauta ma babu to ko kuma sai a je a tattara ko a ce duk a hada ko a tafi aljanna saboda wannan yayi zumunci yayi kyauta yayi kaza yayi kaza bayan nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wata nan ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah akwai suwa ne da wani da wani a jahiliya suna kokari wajen ciyar da mahajjata da kula da ɗakin Ka'aba amma sun mutu ba su musulunta ba yanzu in sun je gaban Allah wannan infaƙin da suka yi ta yi zai amfane su manzo Allah ya ce ina ɗaya daga cikinsu daidai da rana ɗaya bai buɗi baki ya ce rabbi ghfir li khati'ati yawm ad-din ba ba wanda a cikin sai kalmar shahada balle ya roki Allah gafara saboda haka in an je lahira duk wannan aikin da suka yi wa qadimna ila ma amilu min amalin fajallahu haba'an mansura aikin banza suka yi akwai waɗanda suna kula da mahajjata in an zo aikin hajji sai wasu suke ganin duk da ba su musulunta ba amma in an je lahira za a ba su matsayi irin matsayin da aka ba ma musulmai sai Allah ya saukar da aya ce a ja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah ta ji amsa daga wajen Allah Allah ya ce yanzu tsammaninku wai don waɗanda suka shayar da mahajjata suka kula da ɗaki mai ɗakin Allah mai alfarma kaga ma ya ce wa imaratul masjidil haram ba ma masallacin dan malam suke sharewa ba ba masallacin gwallaga suke sharewa ba ina suke kula da shi masallacin harami Allah ya ce amma yanzu a tunanin ku za su yi daya kamar amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah dan za su yi daya da wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama yayin jihadi daga kalmar Allah kai yi ka ce kana dungunin wa Allah ya ce la yastawuna inda Allah in ma a wajen ka ɗaya ne to a wajen Allah ba ɗaya bane a wajen Allah ba ɗaya bane kuma ka san galibi ba su irin wannan magana wai abin da ba sa so shine wai ba sa son kiristoci su ci kai wani yana da zafin addini shi abin da bai yake gudu ke bugar a ce yana da zafin addini saboda kiristoci su ce ai wani yana da adalci eh kaga yanzu a yan satuttukan da suka wuce akwai wani fasto a daga nan Jos ko ko Gombe ne da ake yadawa cewa ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta yada shi sai a samu wai wani mutum da sunan malanta a cikin musulmai wai fito yana cewa wai ai asali dalilin da yasa ya zargi manzon Allah ma wai laifin musulmai ne musulmai ne suka jawo ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai abin da yake nema shine wai kiristoci su ce kai wannan malami yana son zaman lafiya wannan bai faɗa da kowa a'a kai haba kan ba karanta qur'ani ba ai Allah ce wai walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ya ce in dai yahudawa da nasara ne kiristoci da yahudawa Allah ya ce ka bar ɓata lokacinka wajen ganin ka yarda da su in ka ga sun yarda da kai sai ka koma layin su sai ka koma layin su eh daga da mu masu zafin addinin da kai dan sako-sakon duk a wajen su kudin goro suke mana lakan ma ka zo ka shiga cikin ayari mu zafi akan addini mu tsira gaban Allah ranar alkiyama gwanda ka shiga ciki dan mukan dai akan addini akan addini kan duk sunan da za a kira mu da shi da a kira mu da shi ce mana in zafin addini ya alhamdulillah alhamdulillah tunda ba ce mana in zafin rawa baka ai da sauki a sauki eh kula da addinin ka dan shine babban abin da zai taimake ka a duniyar ka da lahirar ka yanzu galibi an ce da mutane son addini da kishin addini a zukatansu wannan ya sa mutane da yawa tarbiyyar addinin ma ta fita daga cikinsu yanzu ku duba ku ga abinda wasu mata suka dinga yi a satin nan a cikin garin kano tsakiyar garin kano garin musulmai da sunan kamfen ɗin siyasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata wai su ɗauko ɗan kamfai pants kowa tana riƙe da shi suna ɗagawa suna yawo da shi a gaban jama'a a cikin jama'a ga hoton 'yan siyasa a baya wai suna musu kamfen da wannan wai mata suke kamfen a cikin garin kano da wannan wai mata suke kamfen a cikin garin kano la ilaha illallah eh kuma suna ɗaga hoton gwamnan jihar kano babu mamaki ba da izininsa ba kuma ba shi ya sa su ba amma tambayar a nan ita ce gwamnan jihar kano abba kabir yusuf da kwankwaso suna cin waɗannan siyasan da ake yaba musu cewa sun killace matansu sun ɓoye matansu ba wanda ya ga fuskokin matansu ta tsakani da allah ina adalci kai ka ɓoye matanka da 'ya'yanka a gida kuma ka dinga bari matan mutane suna bin ka kamfen tun asali ma me ya kawo mata cikin wannan yawon tun asali me ya kawo mata cikin wannan yawon ai ya kamata a ce in dai akwai mata a ciki ya kamata a ce matar kai ta ce DG campaign a cikin mata eh ta fito ai gwagwarmaya da ita amma ka koyi matan ka a gida ka baza matan mutane akan titi kuma ka ce wai baka san suna yi ba wannan ai ne ka kore su mana ai kada su da kai Allah jama'a yanzu ina tarbiyyar addini take ina kunyar da aka san mata da ita ina kunyar eh shi yasa na sha maimaitawa kuma zan ƙara maimaitawa wallahi kun ga wayannan ƴan matan wayannan ƴan matan wannan zamanin ni waɗanda suke ban tausayi su ne ƴaƴan da waɗannan ƴan matan za su haifa la ilaha illallah waɗannan ƴan matan da suke yanzu ƴaƴan da za su haifa abin tausayi su yanzu 'yan matan da da su haihu nan gaba ɗin fa nan da shekara uku ko hudu ta zama uwa ta haihu ita ce wannan yanzu mai ɗaga kaɗan kamfai akan titi ita ce mai rawa a gidan ƙauyawa ita ce mai rawa a tiktok ita ce mai rawa a kaza in ka bincika za ka samu wata bata yi wannan ba amma ita yanzu ta yi lalacewa tana yi to yaya kuma ɗan da zai tsotsi tarbiyya a jikinta ita kaga ƴaƴan da za su karɓi tarbiyya wajen waɗannan ƴan matan abin tausayi ne to wallahi ƴaƴan this generation Allah ne ya sawwaka inda suka lalace irin rawan da matan musulmai suke yi matan arna ba sa yin irin shi matan arna ba sa yi cire wa mutane tarbiyyar addini da kunya shekku samir rahimahullah ya ce in aka cire wa mace kunya a jikinta to kada ma ka tambaya game da ƙarshen ta mummunan ƙarshe za ta yi kawai ka zuba ido in dai mace ba ta da kunya to ba za ta gama lafiya ba ba za ta gama lafiya ba ba za ta gama lafiya ba zirin wannan ruwa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya darajanta mata da yanda ya umarni a killace mata a bi mata a hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tawaga za a tafi za a yi tafiya akwai wanda aka bashi jan ragamar ababen hawan da mata suke kai sai ya ɗebe su da gudu ana waka ana ziga dawakan suna gudu sai manzo Allah ya ga ya ja mata da gudu manzo Allah sai ya ce kai mahalan bil kawari biya hankali da wayannan kayan karaudin su mata gilas ne su in aka yi sako-sako da su fashewa suke daga manzo Allah ya ce su mata lallaba su ake kaman kwai in kai wasa za ta fashe wacce aka ce a lallaba ta kaman kwai tsakani da Allah ina glass din tsakani da Allah kai riko gilas haka tun daga inkil har zuwa wuntun da kuma ka ce ba ne su kuce fashe ba ai duk abin da aka ce zai fashe me ake yi da shi killace shi ake yi killace shi ake yi kofi a gida in kaga ana yawo da shi a kifa a can kwannan a kifa a can kwannan kofin roba ne amma na gilas ba wasu da yake samu ajiye shi daga in dai har muna son in dai har muna son mu zauna lafiya to dole mu dawo da kishin addini da son addini ya dawo jikinmu amma abun kunya abun kunya wai musulmi wai yana kunyan bayyana kansa a matsayin musulmi to me ka zo yi duniya me ka zo yi duniya akwai wata gatan da Allah ya yi maka a duniya sama da musulunci akwai wata darajar da Allah ya yi maka a duniya sama da musulunci kana da wata ɗaukaka a duniya da ta wuce maka musulunci ne amma ce wai kai kana kunyar ka bayyana kanka a matsayin musulmi ko inda ake lalata kana kunyar ka bayyana kanka a matsayin mutumin kirki saboda kada zage ka saboda kada zage ka eh su kuma mutane da gansu dama to in kana son zaman lafiya da mutane to ka daina jiran yaban mutane akan duk abin da zaka yi ko me shi kawai ka tsaya akan bautan Allah shi kadai ka yarda da Allah shi kadai eh yaldan mutane yana yana biyo bayan yaldan Allah ne muhimmancinsa a ƙasa yake in Allah ya ga dama ya yarda da kai sa mutane su yarda da kai ai in Allah ya in Allah bai ga dama ba kuma Allah ya yarda da kai amma kuma ka gama rayuwanka mutane suna zagin ka haka da ka kare mutane suna zagin ka kuma wallahi tunda Allah ya yi duniya ka wutasar da kanka ba a taɓa samun wani mutum da mutanen duniya ɗari bisa ɗari suka haɗu suka yi ittifaƙi a kan yabonsa ba ba a taɓa samu ba ko da an yadda yana da yabon amma za a ɓoye a fito da zagi yanzu duk duniya waye bai yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sifofin yabo ba har kafiran sun yadda sunan shi al-amin gabanin ya zo a matsayin manzo amma daga zuwan shi a matsayin manzo ba sai koma sahirun kazzab kafin ya zo a matsayin manzo sunan shi amintacce amma daga sanda ya kawo abin da ba sa so daga nan sai sunan ya koma ya koma masirinci makarici ya koma sha'irin majnun ta bakin su to waye kai kuma da ka zo ka ce kai kana son wai mutane sai sun yarda da kai mutane sai sun yaba maka wai kana kunyan kayi abin da Allah ya ce kayi an kira sallah a wajen aiki kana kunyan fitowa sallah wai saboda kar a ce jibe shi dan zafin addini Allah ya kyauta saboda haka a wanda yake neman zaman lafiya a duniya da lahira wallahi ya rike tauhidi ka rike tauhidi eh duk wani abin da zaka yi wasa da shi to ka rike wasa da tauhidi kada ka yi wasa da tauhidi ina da ƙara maimaita maka wallahi kar ka yi wasa da tauhidi ka tsaya akan kare tauhidinka da bautan Allah shi kadai kar ka bauta ma kowa in ba Allah ba in ka ji an ce kowan nan fa to ana nufin kowa ana nufin kowa shi yasa galibi ma Allah in ya zo magana ba sai ya ce maka karka kira wani ba karka ce fala ta da umin dunillahi karka kira wani koma bayan Allah in dai ba Allah bane shi to min dunillahi ne shi karka kira shi in dai ba Allah bane shi to min dunillahi ne shi karka bauta masa Allah nan dai Allah nan ne shi kadai ne abun bauta shi kadai ne abun bauta shi kadai ne abun bauta ba bauta mu wani in ba Allah ba duk wanda ka bauta mishi koma bayan Allah kuma ranar alkiyama wallahi baran baran za ku yi da shi Allah ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir waɗanda kuke kira koma bayan Allah Allah ya ce daidai da ledan da ke jikin kwallon dabino ba su mallaka ba in tad'uhum Allah ce in kun kira su la yasma'u du'a'akum ba za su ji ba walau sami'u kuma koda sun ji mastajabu lakum ba za su yi amsawa ba Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirki kuma ranar alkiyama za ku roƙo su ku ce Allah ga waɗanda muka bauta musu nan za su ce wallahi ƙarya kuke ba mu san kun yi bautan nan ba fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum lagafilin ce Allah ka zama shaida mu wallahi ba mu san sun yi ba Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari sama da Allah masani kenan Allah shi ya san komai ya san me zai faru ran tashin kiyama Allah ya ce to duk wanda ka rike kuma bayan Allah ran tashin kiyama wallahi tsine tsine za ku yi da shi ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا Allah ce dan tashi kiyama sashin ku zai kafirce wa sashi ku da kuka bauta musu za ku kafirce musu su da kuka bauta musu za su ce ƙarya kuke yi sannan za ku koma kuna tsine mu juna إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب Allah ya ce lokacin da waɗanda aka bi su aka bauta musu a duniya koma bayan Allah suka yi baran-baran da waɗanda suka bi su suka bauta musu Allah ya ce dukansu suka ga azaba ku da kuka sa aka bauta muku aka yi muku biyayya akan sabon Allah ga azabar ku ku da aka sa kuka bauta mu wasu Allah kuka bi wasu akan sabon Allah kuma ga azaban ku wa taqatta'at bihimul asbab Allah ya ce duk wani dangantaka da duk wani abun da ke tsakanin su ya yanki wa qala alladhina tabu su waɗanda suka yi biyayya yan kasan kenan wanda suka bauta mu wasu koma bayan Allah za su ce law anna lana karratan ina ma da a ce za a sake komawa duniya ai da za a koma duniya da kun ga tsiya wallahi fa na tabarra minhum kama tabarra minna irin yadda a yau kace ba ruwan mu da ku wallahi da ana komawa duniya wallahi mu ma za ku ganni za mu yi da ku ba mu ba ku da mu ba ku to kuma komawa duniya ai ba zai yi ba ba da dawo ba an riga an tafi kenan wannan baran-baran da aka yi dai shi din ne dai shi din ne dai amma da su ce da a ce da a dawo duniya yadda kuka samu a duniya muka saba ba Allah muka bauta muku yau ku ce ba ruwanmu da ku bari a dawo duniya za ga wanda zai dinga siyo maka giya za ga wanda zai dinga ɗauko maka karuwa za ga duk amma kuma bari a dawo din ba an tafi kenan an tafi kenan bari a dawo ba kai a wani wajen ma Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha walidun Allah ya ce da ku da ababen bautan da kuke bauta musu koma bayan Allah za ku zama makamashin wutar jahannama duk za ku shiga wuta sai an hada lokaci ya yi sai an hada da waɗanda suka bauta din da waɗanda aka bauta musu an tara su a wuta sai Allah ya ce to ku waɗanda kuka bauta musu koma bayan Allah ku kalle su law kana haula'i alihatan waɗannan din da a ce alloli ne su ma wa da duha da ba su shiga wuta ba inda alloli ne su ai bai kamata a same su a wuta ba eh wa kullum fiha khalidun Allah ya ce duk za su dawoma a wuta dan in Allah ya tashi nuna ma mushriki gazawarsa da gazawar abun bautansa ranar alkiyama to ba za a fara shigar da mushrikin wuta ba sai an hada shi da abun bautansa أي احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله الله يقول ku tattara waɗanda suka yi zalunci da dangoginsu da ire-irensu waɗanda suka yi shirka da ku haɗa su da abin da suke bauta koma bayan Allah a nemo mushrikin a nemo abin bautansa Allah ya ce to fahaduhum ila siratil jahim duk ku ɗaura su akan hanyar wuta haka za ku ga a tafi wuta ga abin bautanka ga kai kuma ta da kuta ka kamar kamar misali a nan duniya ne a ce ka ɗebo rigima da wani sai ka ga an zo da a tafi kotu sai ka ɗauko lauya da aka tashi tura ka kurkuku kana tsammanin lauyan kan ne zai kare ka sai aka hada da kaunin da kai da lauyan ka sai aka jefa a kurkuku to ai ka san kes ya kare kuma ai lauyan da dai tsaya maka to da kai da shi an hada ku an ɗauye ku eh to yanzu haka za a hada da abun bautan da wanda suka bauta musu Allah sai ce ku tattara su daura shi hanyar wuta fa haduhum ila siratil jahim sai sun isa bakin wuta sai Allah ya ce waqifuhum ku tsaya da su tukunna innahum mas'ulun a kusurin interview tukunna Allah sai ce malakum la tanasaru yau me yasa ba ku taimakon juna me yasa kai ba kai bane bokan ba ba kai ka taimake ta akan kishiya ba ba kai ne ka bashi maganin kasuwa ba ba kai ne wanda yake zuwa wajen ka ba ba kai ne yake bauta maka a cikin kabari ba malakum la tanasalu yau ku taimaki juna mana sai su shiru mala'iku za su ba Allah amsa su ce bal humul yawma mustaslimu yau kowa ya sallama kowa ya saranda eh kowa ya saranda da abun bautan da wanda ya bautan yau kowa ya mika wuya ma Allah kowa ya sallama bal humul yawma mustaslimu kawai yanzu an ce ana tuhuman ka da laifi a kotu kana tsaye kana ganin kotun ka yana ta yana lauyan ka yana ta kare ka yana ta baka kariya sai da aka iso wani point kawai sai ce saranda ya gama kai yanzu saura maka ne ya ce shi yanzu ya sallama wannan kisan ya bukatun shi to shine bal humul yawma mustaslim yanzu abin da ya rage shine wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu sai su kalli junan su fara qalu innakum kuntum ta'tuna na anil yamin sai ku ne kuka dinga zuwa mana ta dama kuka dinga yi mana magiya sai da kuka samu ka bauta mu qalu bal lam takunu mu'min ce kuma dama ku din mayan iska ne eh wa ma kana lana alaikum min sultanin bal kuntum qawman mujrimin ba da karfi muka yi amfani da akan ku ba dama ku din ma mutanen banza ne eh yaron gida da ake aika shi ya dauko karuwa ya sayo giya zai ce oga ba kai ne ka sani da ni mutumin kirki ne kai ka lalata ni ya ce ƙarya kake yi bal kuntum qauman mujrimin da ma kai din ma dan banza ne kai din ma da ma dan iska ne kawai haduwa muka yi eh a surati saba ma Allah ya ce idan kananun suka ce wa manyan ku kuka jawo mana da su ce kai ku tsaya kai baka ji wazi ba ana hannu sanadinakum anil huda ba da izjaku ba yi wazi ba ba yi tafsiri ba ba gaya maka shan giya ba kyau ba ba gaya maka zina ba kyau ba kai baka karanta ba mu muka hana ku an hannu sanadinakum anil huda ba da izjaku bal kuntum mujrimin dama ku din ma mutanen banza ne kawai kar ku daura mana laifi to kaga duk wanda ka rike koma bayan Allah za ta ɓace muku kenan dan tashin kiyama Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ikon gane girman sai ba mu ikon bauta masa shi kadai to jama'a sai mu kwana anan sati mai zuwa Allah ya kai mu sai mu daura daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Allah ya samu gama lafiya Allah ya ɗora mu akan hanya madaidaiciya Allah ya mana albarka albarkacin rayuwar mu Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ci gaba daga inda muka tsaya kuma Allah ya kaddari ya laji abubakar ya tafi aikin hajji eh to eh ya san abu ne mai sauki a wajen Allah eh yanzu aka diban da kujerar aikin hajji amma abu ne mai sauki a wajen Allah kaga an tafi da ni kuma eh ai mun di shekara ba mu da tsammani sai mun ga an gama tafiya tukunna sai mun ce to wannan shekaran kan ban da mu Allah dai hada mu bane eh Allah ya sa mu gama lafiya rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh